والصلاة والسلام على خير البركة أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu karshen wannan darasi muna roƙon Allah ta'ala ya saka wa malam alkhairi a kamar yadda jiya aka yi bayani cewa idan Allah ta'ala ya nuna mana ranar alhamis mai zuwa malam zai kai ziyara gidajen kurkuku da muke da su a wannan jiha tamu ta gombe kama daga gidan kurkukun da yake garin billiri a karamar hukumar billiri lokar gamman da kuma gidan yarin da yake garin tula da kuma wanda yake garin sham duk shekara ana kai ziyara a je a yi wa'azi a faɗakar a ja hankali kuma a kai musu gudunmuwa da tallafi da taimako wanda ake haɗawa daga nan masallaci insha Allah ta'ala ranar alhamis mai zuwa za a tashi daga nan zuwa daga nan masallaci za a tafi zuwa wannan gidajen yari domin kai wannan ziyara din kamar yadda muka ba da sanarwa jiya cewa duk wanda yake da wata riga ko takalmi ko wanda yake da omo ko sabulu ko suga ko magi ko lemo kamar yadda aka saba al'umma a kawo kuma muna ƙara sanarwa ba wai kai kaɗai ba hatta ga iyalanka mata ma yana da muhimmanci a sanar da su wannan abu domin a yi cincirindo a kawo wannan kaya mu kuma bisa wakilci insha Allah ta'ala mu sauka mu je bayan musu wa'azi mu kai musu mu kuma isar da saƙonku zuwa gare su kamar yadda aka saba don haka waɗanda suke nesa waɗanda ba sa nan garin kuma suna da buƙatar su taimaka to za mu ba da account number na cibiya na wannan santa da take ɗaukar ɗawainiyar wannan darasin insha Allah ta'ala yanzu sai mu faɗi account number ɗin duk wanda ya turo gudunmawarsa za a gani kuma za a ɗauka za a yi amfani da shi in Allah ta'ala ya yarda Allah kuma ya ba da ikon taimakawa ga account number ɗin nan za mu faɗi shi suna account ɗin shine Center for Islamic Development wannan shine account name ɗin account number kuma shine 005846862 ƙarshen na bangare ne bane sai mu abubuwa wannan na ƙarshe okay to a takaice 0058468 six two three account number kenan banki kuma access bank wannan shine account number din na wannan center mai suna center for islamic development sannan ga account number nan ga kuma banki access bank allah ya bada ikon taimakawa allah ta'ala ya bada yadda zaɓi bayan haka nan muna da sanarwa kuma a halin yanzu idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu ranar lahadi shashi daga wannan wata na ramadan malam za a fita domin wata gagarumar da'awa wacce za a fita garuruwa kamar haka za a fita ne tun karfe goma na safe za a ziyarci garin dondoriya nan gabar da kumo sannan akwai jauro gali sannan akwai yarima shehu akwai gari mai suna lambiyal na biyar akwai arɗo kadiri na shida za a tike a garin kyanmu waɗannan garuruwa da yardar allah za a kai musu ziyara ranar lahadi ko da minti 30-30 ko 20-20 domin a je a gabatar da sakon allah kamar yadda aka yi alkawari muna roƙon allah ta'ala ya bada nasara akan wannan muna cikin wannan karatu ɗan uwa shugaban ɗan agaji na izala mai suna man da muri ya turo sakon cewa da Allah a taya shi da addu'a akwai yarsa da ta tafi sabar juma'a ɗazu kuma har yanzu ba a ganta ba muna fata Allah ta'ala ya bayyana ta sannan muna sanar da malam da kuma al'umma cewa akwai yan uwa da suka yi tattaki daga garin yalwa can kusa da bambam waɗannan bayan Allah su hudu sun kawo ziyara wajen wannan darasi tun da magariba suka zo anan muka yi sallar magariba da asham da su kuma ga suna a zaune sun zo ne domin sauraron wannan karatu kuma insha Allah in an tashi yanzu za su koma don haka malam a taya su da addu'a yanda suka zo lafiya Allah ya mai da su lafiya kuma wannan kauna da suke mana Allah ya saka musu da alkhairi ubangiji Allah ta'ala ya bar zumunci amin ya rabbi Allahumma amin to za mu tafi zuwa ga tambayoyi kafin mu karanta addu'o'in da mutane suka nema wannan mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum malam Allah ya saka sha ruwa lafiya malam wace addu'a ake karantawa idan aka yi ikama kafin a fara karatun fatiha
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya zo a cikin asar an ruwaito cewa wasu daga cikin salaf magabata na kwarai an samu cewa suna yin addu'a tsakanin ikama da kabbar harama mana suna daga hannu su roƙi Allah daga cikinsu akwai imam ahmad kamar yadda wani ƙauli ya faɗa to addu'ar addu'a ce buɗaɗɗiya shine neman rahama neman jin ƙai neman tuba zuwa ga Allah tabaraka ta'ala ga wanda ya fahimci ana yin addu'ar kuma ya gamsu cewa ana yin addu'ar kowace addu'a ma mutum zai iya yi wallahu ta'ala alam idan an yi ikama kafin a yi kabbara ok to shi to abu guda biyu ne to wannan na kafin fatiya kenan ai kafin ai kafin ai kabbara harawa ladan ya gama ga ikamar sala kafin ai Allahu akbar shi nake faɗa to tunda ba shi ma ya tambaya ba shi kenan to wannan na biyu an yi kabbara harama kenan kafin karatun fatiha shine du'aul istifta addu'ar bude sallah suna nan kala kala da yawa a Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama ya kawo su a cikin sifatu salati nabi kala kala ba za su gaza kala bakwai in sama ba akwai su Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد har zuwa ƙarshe da sauran wasu addu'o'in wanda ba su kai waɗannan tsawo ba da wanda kuma sun kai wannan akwai wanda ake yi cikin dare a sallar dare akwai kuma wanda ake a sallar farilla duka albani din Allah ya masa rahama idan an koma cikin littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama duk ya kawo su don haka shi ɗalibin da ya rubuto tambayar in yana da littafin sifar salatu nabi sai koma ya duba idan bayi da shi sai ya zo sai a nuna masa sai ya je har haddace kuma wannan yana nuna cewa ashe idan an yi kabbara harama kafin a yi karatun fatiha ashe akwai wata addu'a da ake yi sunanta addu'ar buɗe sallah sunna ne daga cikin sunonin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya koya mana a cikin sallah Allah ganar da mu na'am Allah ya sata malam alkhairi wannan yake cewa malam shi wai ya bi wani limami ne sallar shafa'i da wuturi amma sai ya ga ya haɗe su gaba ɗaya ya yi sallama ɗaya to wai abin yake
mun sha yin bayani a nan shafa'i da wuturi mutum yana da dama ya dunkule raka'o'in nan guda uku ya yi su sallama ɗaya sabbis marbikal a'la qul ya ayyuhal kafirun قل هو الله أحد فلقي دناسي ko kuma qul huwallahu ahad kadai ya dunkule su kowace raka'a ya yi mata surorinta sai kuma ya sallama ɗaya wannan ya tabbata a sunna to ba ita kadai ba shafa'i da wuturi duk sallar dare ma gaba ɗaya ai ana yin sallar dare raka'a goma sha ɗaya ko raka'a sha uku to ita ma sallar dare ɗin wuturi ce ake kiranta saboda odd numbers ne ba cikakkun rakoyi ne za ga dai ko dai biyar ko uku ko bakwai ko tara ko sha ɗaya ko sha uku to ya halatta ka yi raka'a hudu a jere zama ɗaya sai ka yi sallama ka tashi ka ƙara raka'a hudu a jere zama ɗaya ina cewa zama ɗaya ba a fayin zaman tahiya a raka'a ta biyun haɗewa ake yi don kai zaman tahiya kuma ta zama kamar isha'i ai ta zama kamar azhar kenan to babu wata sallah ta nafila kuma da ake so ta yi kama da sallar farilla to sai ka yi hudu a haɗe a jere zama ɗaya sallama ɗaya hudu a haɗe a jere zama ɗaya sallama ɗaya ba ka samu takwas ba kenan to a cikin raka sha uku ba saura uku ba to sai kuma ka zo ka yi uku su ma a jere gaba ɗaya zama ɗaya sallama ɗaya duka salloli raka'a goma sha ɗayan nan ka yi su a sallama uku ina fata ana fahimta duka wannan ya inganta idan an koma cikin littafin fatul bari sharhin sahihul bukhari ibnu hajar Allah ya masa rahama yayi bayani akan nau'in wuturi wuturi da sallar dare irin kala-kalan sallar dare da manzon Allah yake yi sallallahu alaihi wasallam za a yi samun karin bayani insha Allah Allah gane da
Allah ya saka alkhairi malam wannan kuma take cewa shin ya halatta mace ta je wajen wacce ba musulma ba ta kama kanta ta yi mata salon ko kitso bai halatta ba mace wacce take musulma ta je ta ba da kanta ga wadda ba musulma ba dole wacce za ta yi mata kitso ko aiki wankin gashi ko gyaran gashi ya zama musulma ce wannan shine ya tabbata a shari'ar musulunci darajar ya mace musulma gashinta ya fi ƙarfin kafira ta buɗe ta ga kanta kaga wannan yana kai kai mataka nawa tukuna yanzu haka wannan ko mata dai bai da ita ko dai in dai an yi magana a wannan sai kun nuna Allah ya aurar da kai mabukaci kawai to yanzu kaga idan wannan yana nuna cewa idan an ce yaranmu mata 'yan mata musulmi ko salon ko gidan gyaran gashi ko gyaran jiki ta je ta kai jikinta ga wadda ba musulma ba ta bude ta gani to ina ga wanda take bude kan ma araha kowa ma yake gani a kasuwa ina ga wadda take shiga facebook ko tiktok ta ɗauki hoton mata haska ko ina kowa ma ya gani ko ku tuba ko ku gamu da fushin Allah Allah ganar da su na'am Allah ya sata da alkhairi a malam wannan shi kuma yana neman bayani dangane da hukuncin wanda ya samu zaman tahiya a sallar juma'a shi malam azhar zai yi ko kuma cikatawa zai azhar zai yi alhaji sarkin son banza ba azhar zai yi azhar zai inda ya samu ruku'i ne raka'a daya to wannan yana da damar da zai cika raka'a daya amma mai tayya da kai da dan uwa wancan da bai samu zuwa ba to ba zan ce kun zama ɗaya ba dai amma dai hudu zai kai ma hudu za ka yi Allah ya bada hakuri Allah ya sa gobe a zo da wuri na'am
to wannan shi dogo wasiƙa ya turo amma dai a takaice malam bayan yayi addu'a yayi gaisuwa da fatan alkhairi ya ce malam jama'a suna fama da jarrabawa kala-kala ya ce a wannan kwanakin allah ya jarrabce shi ko allah ya jarrabci dan uwansa wanda yake mofol ne ya bar garin nan ya tafi wajen aiki kuma har yau wajen kusan wata hudu babu labarinsa don haka a taimaka da addu'a ubangiji allah ya janye mana waɗannan matsaloli da muke fama da su waɗannan duka takardu ne na neman addu'o'i matsaloli na rayuwa da rashin lafiya da talauci da abubuwa da dama dai ga sunan sun turo mana a sa mutane a cikin addu'a Allah ya yi mana damuwa gaba daya musamman ma ni ta neman tsari da talaucin nan ta burge da kwarai da gaske saboda ko da ke kai a wadace kake amma dai mun muna cikin bukatar da duk wanda ya rubuta takarda ya ce a kori talauci a nemi tsari da shi ba ma wasa da shi gaskiya Allah Ubangiji ya yaye mana halin da muke ciki Allah ka raba mu da kunci da matsi ya Allah ka ba mu abin da za mu ci ka ba mu abin da za mu sha da imanin da za mu rayuwa a wannan bayan ƙasa ya rabbal alami da duk wani mai cuta ko ciwo ko larura da yake tare da mu anan Allah ka yaye masa wanda yake nesa da mu yake jin mu ko yake bin mu Allah ka yaye masa Allah ka yi mana arzikin lafiyar da za mu bauta maka Allah ka ba mu wadatar da za mu ci mu sha mu bauta maka ya Allah wannan ƙasa ta mu ta Najeriya ka ba mu lafiya da zaman lafiya ya Allah duk abin da zai hargitsa mu ya wargaza mu ya tozarta mu ya jefa mu cikin yakin basasa Allah ka kiyaye mu ya Allah hali da ake ciki na wannan ƙasa na rashin tsaro da kwanciyar hankali Allah ka taƙaita mana ubangiji Allah ka tsare mu a gidajenmu ka tsare mu a kasuwanninmu ka tsare mu a hanyoyinmu ka tsare mu a gonakinmu ya ubangiji duk abin da ka shirya na alkhairi zaka bayar a wannan wata Allah kai mana arziki ka samu a cikin su ya Allah duk sharrin da zaka kautar ko ka yafe ubangiji Allah ka yafe mana Allah ka sa mu zama mutanen kirki ka sa mu zama mutanen arziki ka sa mu zama masu albarka ka yi wa 'ya'yanmu albarka ka yi wa iyalanmu albarka ka yi wa matanmu albarka ka yi wa iyayenmu albarka ka yi mana albarka waje Allah mubaraki na aina makunna Allah ka sanya masu albarka duk inda muke ya Allah duk wanda yake da wata bukata a wannan guri na tafsiri ya Allah ka biya masa ya Allah duk wanda yake da wata matsala take damunsa Allah ka yaye masa ya Allah duk wanda yake neman alheri ubangiji Allah ka bashi wannan alheri ya ubangiji duk wanda yake neman tsari da wani sharri Allah ka kare shi ya Allah duk wanda yake da wani abun da yake damunsa Allah ka yaye masa duk wanda yake da tsoron wani abu Allah ka kare shi daga wannan abu Allah duk wanda yake son wani abu Allah ka bashi wannan abun kuma da alkhairi Allah ka bamu ingantacciyar rayuwa Allah ka bamu ingantacciyar mutuwa ubangiji iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya ubangiji Allah ka musu rahama Allah ka sa yan aljanna ne malaman mu da suka riga mu Allah ka musu rahama Allah ka sa yan aljanna ne yan uwan mu da suka rarrasu Allah ka musu rahama Allah ka sa yan aljanna ne duka waɗanda suka rasu suka riga mu gidan gaskiya shekarun da suka gabata ya Allah ya Allah ka yafe musu ubangiji kai mana jinkiri mai albarka Allah kai mana jinkiri mai albarka Allah kai mana jinkiri mai albarka Allah ka bamu abin da zamu ci da abin da zamu sha da abin da tsari zamu tsare larurorin mu kai mana arzikin lafiyar da zamu rayu da ita ya Allah Allah kar ka jarrabe mu da ciwuwuka kar ka jarrabe mu da cututtuka ya Allah idan ka jarrabe mu ka magance mana su ya ubangiji ka raba mu da sharri ka raba mu da hasada ka raba mu da bakin ciki ka raba mu da kiyayya ka raba mu da gaba ka raba mu da kullata ya ubangiji ka ba mu hasken zuciya Allah ka ba mu farin zuciya Allah ka raba mu da ruwa ka azurta mu da kyauta Allah ka raba mu da kuntata wa kanmu ka azurta mu da yalwata wa kanmu shugabannin mu Allah ka kara mu tsoron Allah Allah ka sa su ji tausayin talakawan su Allah ka sa su taimaka wa talakawan su ubangiji duk wanda yake nufin mu da wannan da sharri a wannan kasa ta Najeriya Allah ka maida masa Allah ka maida masa Allah ka maida masa Allah ka nuna musu abin da ba sa so Allah ka ba mu ci gaba da ɗaukaka Allah ka inganta iliminmu ka inganta lafiyarmu ka inganta karatunmu ka inganta nomanmu ka inganta kasuwancinmu ya Allah duk wanda yake da bashi a kansa ka biya masa ya Allah duk wanda yake da bashi a kansa ka biya masa ya Allah duk wanda yake da bashi a kansa ka biya masa ya Allah kada ka ɗauki ranmu akwai bashin mutane a kanmu ya Allah ka fara biya mun nawa bashin kafin sauran wannan mutane سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله